ta addini ina kyauta yasa kai za shari'ar ka za ta fi girma ranar kiyama shari'ar ki za ta fi girma gaban Allah ran kiyama ki fahimci haka gara ki je a yar iskar ki dama kawai shikenan amma munafika kawai Allah kyauta to tana zuwa ta koyi ilimi wanda yake sanya ta ba da cikakkiyar kulawarta game da tarihin salafus salih magabata na kwarai wallahi bari ku ji duk wanda ya ɗorayewa ba irin tasu ba ko ya dinga wahala ke nasun qur'ani Allah ya faɗa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين به نولي ما تولى sai mu bashi da abin da ya ɗebo maka sai mu haɗa shi da matsala mu bashi da ita daga duniya kenan ya ta wahala wa nuslihi jahannama yana mutuwa kuma sai mu kona shi da wutar jahannama fasa'ad masira mu koma ko taimu ne ba ta kyau ba jama'a Allah kyauta wasahabiyat tana zuwa ta koyi ilimi wanda yake sanya ta ba da cikakkiyar kulawarta game da tarihin mata sahabbai fatakunu ni'mal mu'allama li abna'iha sai ta zama ni'mal mu'allimati ko mu'allimati li abna'iha ta zama abin nuna daɗin rai a matsayin ta na mai karantarwa ga 'ya'yanta rijalul mustaqbal imadul umma innal ilman nafi' shi ilimi mai amfani هو الذي يجعل المرأة المسلمة زوجة مثالية شيري wanda yake sanya mace musulma ta zama matar aure da in an aure ta za a iya buga misali da ita a idan sauran mata duk mace mai zuwa karatu to in dai za a rinka cewa yanzu saboda Allah ina amfanin karatun wanci ba za akwai mata da kullum za a gansa a makaranta amma a unguwa a gidaje za ka dana ina amfanin karatun wanci to ke an fitar da ke a layi daman ana maganar mutanen arziki ba da ke ake ba dan abun ba zuwa makaranta ba ne da ma kun gani amma duk wacce ke zuwa makaranta a biya tasha unguwa sai a ce kai ai gaskiya da Allah zai taimake ka matar ka ta rinka mu'amala da wance kai lahi da ka haihu dan duk wanda ya matse ta zaka ne ba ta da aiki sai musu nasiha ta gyara wa mutane mata da faɗin musu maganganu na yadda za su yi mazaje biyayya da kyautata musu jama'ar musulmi kun gane Allah kyauta a ce ana buga misali da ke duk abin da ya shafi mutunci a unguwa da ke ake buga misali ai ma da irin wannan matar to mace wadda ke zuwa koyan ilimi to in dai ilimin yana mai amfani ne to za ka ga yana sanya ta ta zama mata aure wacce a unguwa za a rinka misali da ita wurin hali na nagarta da kyawawan ɗabi'u wanda mijinta na fita za ga Allah Allah yake dawo saboda kalmomi da take gaya mai wannan mata arziki kenan ma ke kullum mijin kitiri yake da ke da ya kalle ki sai kamai mai amai an gane ko Allah kyauta kullum mijinki ba ya dawa da rana ya kwanta a gida saboda bala'in kazantar ki ga ki ba ki iya magana ba to zai buga misali da ke a ce mai to a kanki a ce ke kazamiya ce ai koyi da ke ko ku a ce kina gaya wa miji bakan magana wannan shine za a yi misali da ke a ce ai ko da ke akan wannan ko aiki in kina da hankali kina da mutunci kin san ya kamata ba za ki so ti koyi da ke akan wannan muguwar ɗabi'ar ba yadda ta haifi wallahi na gaya muku wata magana na rantse da Allah mace ce ta zo take min maganan nan ina yawan maimaita maganan nan saboda ta tsaya min are mijinta ne ya dawo da daddare mashayin giya ne na san shi ya zo ya fakin da mota ya shiga gida mai taimai oho ya dinga dukanta cikin daren nan ya ce mata kuma ta je mota shiga ta can ta ga duk kondom yana zuwa yana kaza da katafawa ya dinga zaginta wallahi daren haka ta kwana ba ta yi bacci ba tana kuka tana da ya fa ta aure yadda har ta yi digiri malama ce ma a firamare wallahi ɗan nan ya aka yi aka yi kawai ta zo gidan bata san an yi ba tana shigowa sai ta ga uwan na kuka da safe fa za ta wuce wurin aiki ya aka yi ta ce aikin jikin da abin da uban ku ya mun ja kawai sai yarinyar nan ta fashe da kuka ta ce kai mama wai ke don Allah sanda kike budurwa wai ba wanda ya zo neman auren ki ne sai baban mu na rantse da alkur'ani uwa ke gaya mun maganar wai ki tana kuka take gaya mu ƙurana wai ke saboda Allah sanda kike budurwa ba wanda ya zo neman auren ki ne sai baban mu ya na kuka uwa na kuka sai ta ce akwai sai to me yasa kika yadda kika auri baban mu sai ta ce wa yarinya kaddara sai kuka yanzu wannan wannan uban jama'a shi ne za a ce a buga misali da shi a matsayin uban wani kai yanzu aka so a ce wannan uban ka ne na rantsi da Allah bari ku sai ta ce wa uwar tana kuka ta ce wallahi shi sa ban taba nuna ma kawayena shine babana ba mun zo kawai ban kallon sai mu ci to dai shawo giya ya zo ya ta tambele a unguwa ta ce shi sa ban taba nuna ma kawayena shine babana ba da mun zo yana kofar gida ban kawai kallon shi ban sai mu ci yanzu wata uwar fa haka take wa alaikum salam shi ya ja dan ma bata bashi kashi ba inda namiji ne a duka ya kamata mai ba ku ganin umar ga asarin umar a mutum ne fa ya zo yana kuka cewa ɗana ya ci mutunci na ya wulakanta ni kaza kaza gaban umar mun karanta a wurin nan a tarbiyyatul aula umar ya ce a je a zo da dan aka je aka zo da shi ya ce kai me yasa kake wulakanta ubanka kake zagin shi kake dukan shi kake kime mutunci da ya ce kamun ba da ansa amirul mu'minina ina son da Allah amma tambaya wai mu ƴaƴa ba mu da wani haƙƙi ne akan iyaye ce kuna da shi me ya ce su zaɓo uwar da za ta haife ku ta gari su zaɓa muku suna kyakkyawa su koya muku littafin Allah Qur'ani ya ce to a ukun nan ba ɗaya da ya mun ce uwa dai tsohuwar karo ce ya auro ita ta haife ni suna kuma kaji wanda ya samun dan bala'i a littafin Allah ko ba abin da na iya ya kalli da tije ya ce da tije haka ne ya shiru haka ne sai ya ce yaro kai tashi ka tafi yaro na tashi ya tafi umar da ya nike sai danna da tijan nan ya dinga nada mai bulala ya dinga nada mai bulala sai da ya zane shi tas ya ce dattijan banza dattijan wuti kai ka fara cutar ɗanka tun ka ya zo duniya cuce ka sai ka fara zaluntar ɗanka ka cuce shi kafin shi ya shigo duniya zo ya fara cutar da kai kai tun kafin ya zo duniya ka ka cuce shi yanzu wannan ɗan yana ganin uwar shi ba zauja ba ce misaliya ba uwa ce da za a yi misali da ita ba kullum ya ce ya kalle ta sai ran shi ya ɓaci da ta zo wucewa sai ya kau da kai yana bakin ciki akan wai wannan ce babana ya aura ta haife ni duk inda wulakanci ya kai uban nan na ya gama mu duk inda cin mutunci ya kai uban nan ya gama mu wannan a ce ita ce uwata wallahi tallahi jama'a kowa sai ya tunani game da matsalar aure na gaya muku a nan Usman dan Abil As a Sakafi tara ‘ya'yan shi ya ce ya baniya ya baniya ku sani annakihu muktarisu wanda duk zai ya tasan aure ya kula me yin aure kamar mai shuka ne kamar mai dashe ne falyanzur mru'un har ya zaɓu gasau kowane mutum ya tsaya ya kula a ina zai je da shansa a ina zai je shukarsa ya ce wal mar'atu su قل ما ينجب والإرق السوء قبل ما ينجب jijjiya da ke jikin ɗan adam inda bai da kyakkyawar ɗabi'a to da wuya irin wannan matar ta fitarwa da mutum ɗa na ƙwarai fata hayyaru don haka ku tsaya ku bi a hankali ku zaɓo ma kanku mata da ta dace walau ba da shi ne ko da bayan shekara arba'in za a kai ba ku yi aure ba ku yi hakuri da dai kai aure a ce matarka ba za a rinka misali da ita na nagarta da kyawawan ɗabi'u da halaye ba wallahi tallahi gara kai hakuri ko da za ka yi ta bi a hankali bayan shekara arba'in sannan ka samu wadda ta dace ka yi hakuri saboda wani wallahi tallahi zai aure amma zai ta lahola wala quwwata illa billah kullun rashi a bace ki dare na raba sai ka miƙe kai nafila kai ta inna lillahi wala haula wala quwwata illa billah to Allah dai ka gani wannan jaraba dai to ka kawo lokacin ta ka mana iyaka kowa ya je lissafi ya auno wanda yake zaune da ita za ta iya zama abin misali a unguwa ko ko kawai yar matsala ce duk wata fitina a unguwa ko kuma a gida in gidan haya kake kana hango taruwa kofar gida gaban ka zai faɗi dan ka san dole ta shiga da ita a ciki kawai in dai kaga an ka hango taro rikici haki a wurin kofar gidan ka san ko ko ko ba da ita bane to sai ta zo ta shiga kagin yanzu ko irin wannan sai a ce uwan mutunci to ko shakwa ne ina magana a sai ka gama wazi tsaf sai a ce da Allah di uwa shi wai duk wa'azin da kai amma duk ba su ji wannan ga wa'azin nan a kalli uwar ka gata duk wa'azin da kai fa wallahi mata sai kun gane wannan za ka ga yaro ya zo masallaci ya zauna yana kira a qur'ani kamar bukurai shi amma da an yi da Allah rabu shi jibi uwar shi wai duk wannan karatun a banza wai ga karatu nan ga uwar shi nan to ga uwar shi karatu ne sai me to in ga uwar shi Allah kyauta to dan kauce ma irin wannan matsalar wallahi tallahi duk wanda ya tasan ma'auri sai ya tsaye ya Qur'ani ne fa yace wal balad tayyib يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا jama'a kun gane wannan ko Allah ya kyauta to sai malama ta ce watan ilimi mai amfani shine wanda yake sanya ya mace musulma ta zama matar aure wadda ake iya misali da ita a unguwa wa ummar ra'uma ita shine yake sanya mace ta zama uwa in ta haihu uwar ɗa ra'uma wadda take mai tausayi wa rabbata baitin kuma ita ce watan wadda ilimi mai amfani yake sanya ta ta zama mai tarbiyyar gida gaba daya mudabbira wadda kuma take mai gudanar da gida a irin yadda ya kamata idan ka fita ka san baka da matsala duk kwanan da ka bari a nan in ba nan ya kamata ya zauna ba kana miƙewa ka tsallake kamun ka dawo ta kau da shi ta mai da shi inda ya kamata a ajiye shi jama'ar musulmi kun gane to ita ce gudanar da gida irin yadda ya kamata wannan me duk wacce ke zuwa koyon ilimi inda yana mata amfani ita ce take tarbiyyar gida kuma take gudanar da gidan irin yadda ya kamata a ga gida na musulmi Allahu akbar wani kawai yana duk cinye waɗannan maganganun ya san kawai an riga an samu matsala billahi la ilaha illa huwa yanzu wani duk karatun nan da yake ji kawai sai dai tana ka an dai riga an samu matsala ko mu ba mu ce ka sake ta ba ka je ka ta addu'a in Allah ya ga dama sai gyara maka ita Allah ya kyauta fa hadhihi ummul mu'minina ummu abdullah to ga kuma misali da zamu kawo wannan ita ce uwar mu'minai watan maman abdullahi aishatu ita ce aisha bintu abi bakar yar sayyidina abubakar radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda alfaqihatu rabbaniya malama fikihu wacce ke tsayuwa akan tarbiyyar al'umma malama fikihu ce babba kai bari ku ji duk sahabban manzon Allah kakab ba wanda Aisha a fage na ilimi bace mai gyara ba babu haƙubanta Abubakar sai da ya fatawa ta ce ba haka bane ya ne ta ce ga inda abin yake ya shiru ya ce kuma haka ne ba to ga ya mun tunda taimaka ubanta haka uban waye ba za ta tsoron waye ba za ta gyara ba kuwa da ma kun gane ta ci gyaran babanta baban waye ba za ta yi gyara ba in yi kuskure babu in dai game da abin da ya shafi addini da ma kun gane wannan ko babban malamin fikihoci almubarra'a min fauki sab'i samawat wadda tun daga saman sammai bakwai sharrin da aka yi mata na tayi zina Allah ya saukar da ayoyi goma sha takwas yana cewa ƙarya ne bata yi ba daga saman sammai bakwai ana cewa nan munafukai Aisha ta yi zina daga can saman sammai bakwai Allah yana ta ruwan ayoyi goma sha takwas yana ƙarya ne bata yi ba لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه بركجي annabi fa ya ma mutu ne ya ji ya haɗu da ubangiji wahiya a lokacin da ya rasu aisha lam tahtu ba'adu ila tis'ati ashar bata ma ketare shekara 19 a duniya ba sanda annabi ya rasu shekara 19 dan ka san watan ta zauna ta dandaki karatu ne wurin wanda ya kamata ya ke wadda ke auren malami shekarar ku ne yau da aure annabi da aisha sun zauna ne shekara goma sha shekara tara ko goma duk karatun da ka ji ta yi aisha wala za ka yi mamaki da a wannan shekarun ta yi nursery ta yi primary ta yi secondary junior da senior ta je ta yi jami'a ta yi masters a jami'a din ta yi phd dinta ta zama professor da a shekara nawa ta dingire ta kai karshe ba wanda zai bude baki ya magana a fagen ilimi ko wani iri ne Aisha tana da cewa da ya kuskure za ta mai gyara haka ya kamata ku tashi ku dage mata ku yi ilimi an gane ko kun je ko shekara 19 da annabi ya rasu ba ta yi ba Allah ya kyauta ala annaha mala'at arja'al ardi ilma amma sai da ta tankama bangarorin duniya da iliminta duk inda ka zaga sai ka ji ilimin Aisha sai dai ba za a bude baki ai magana ba akan abin da ya shafi addini fa hiya rawiyatul hadith ita ce marwaiciyar hadith hadisan manzon Allah nasijun wahdaha halitta ce ita kadai wadda ba irin ta jama'a walam yakun baina ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man kana arwa minha a tsakanin sahabban manzon Allah ba wanda ya fita ruwayar hadisi hadisan annabi ba wanda ya fita wa min abi huraira da ita da abu huraira ba wanda ya fi su ruwayar hadisan annabi radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda ita da abu huraira ba wanda ya kai su ruwayar hadisan manzon Allah duk da abu huraira ya dan tara ta amma bayan shi ba wanda ake hada shi da ita kowaye ko ba a ruwayar hadisan annabi قال الزهري babban tabi'in nan al-Imam Zuhri ya ce anha yana jawabi game da Aisha saboda ai sun riske ta sun dau darasi daga bakinta yake cewa Imam Zuhri law jumi'a ilmu Aisha ila ilmi jami'in nisa da za a yi kwamfiya na ilimin Aisha da sauran ilimin matan duniya duka a ce za a hada ilimin Aisha gashi anan a kawo ilimin matan duniya duka a tara shi wuri guda a aje a nan ga ilimin aisha ga ilimin matan duniya duka jama'a kun gane lakana ilmu aisha afdal ya ce na rantsi da Allah da sai ilimin aisha fi nasu su duka alasa ko kun gane maganar nan ita kadai inda za a tattaro ilimin matan duniya duka a tara wuri guda ga na aisha a gefe wallahi na ta ce ya fi nasu dan kasan ta zauna ta karatu mata aka yi kamata ku imamul bukhari in ya zauna karantarwa a gaban shi ɗalibai akalla dubu sha biyu ke haɗuwa amma a kota zaka korar ɗaliba sunan ta karima idan ya karatu ya karatu ya karatu idan ta rikice jama'a zai taimaka sai ai shiru duk mazan da ke wurin sai karima daga can baya sai ta ɗaga hannu ce matsalan nan fa kaza ce kaza ce kaza ce sai ce to kun ji mu ci gaba karima kenan duk maganar da za ka ji marwaitan bukhari na yi in an ce wani an ce wani an ce wani sai a ce karima ta ce ita kuma ga yanda abin yake sai a rinjayar da galibi abin da ta ce akan sauran na wasu maza mata ku tashi ku yi karatu jama'ar musulmi kun gani amma ko bari ku ji akwai fa matsala fa nan gaba kaɗan ko ma ta fara faruwa shine domin yanzu duk inda ka ji ana karatu dai mata ne ake wa makaranta yayi ma an gaji dai an daina in daina mata ne an fa gaji ne da duk sati zaka ji a redo ko kuma kullum jakar magoyi za a ce an sauki to bismillah ga yan sauka alhamdu alif lam mim zaka ji suna ta yin abun su ba ku gane ba na san kun gane to amma bari ku ji ba a taba tara magidanta aka ce yau ga su masu sai alim na to bari ku ji yanzu kun ga yaran nan da suke ta zuwa islamiyya suna hadda qur'ani suna ta karatuka suna zuwa nan fa ana ta musu karatu sun iya haqqul mubin duka sun iya alaqidatu sayyiha duka sun iya arba'una hadisa sun iya umdatul ahkam sun iya bulugul maram sun iya riyadu salihina sun iya muwadda sun iya nahau sun iya kaza sun iya kaza kai kana nan kana ta aswaki jama'a kun gane wallahi tallahi za a samu matsala saboda yanzu wani za ka ga rigimar shi wadda ta iya bulugul maram yake so ya aura ko riyadu salihina amma wallahi ko arba'una hadisa bai iya ba suna wata kasuwa wai ka daji kuma ya daddace shi sai ya aure ta to ka dai ba a hankali amma ai za ku ji dan mata ka tafi ka karatu ne wani abu ne a kenan ka huta ga mala a daki Allah tema karatu tema karatu tana miƙa ce ba dai kace ke ban san irin haka ba to kuma ban jaji irin na mazan nan kawai ban san sakarci shikenan in kuma zo wajen karatu ka dukar da kai ka ce to malama nan ne nake tambaya Allah ya kyauta to kun dai ji Aisha kenan wala kad kanat nisa'u mata a zamanin annabi tazuruha kowace kan je gidan Aisha su kai mata ziyara fi baitiha a gidanta fatu allimuhunna ba wani abu suke zuwa ba karatu ita ko sai ta karantar da su in kai sa'a kana malam matar ka malama sai kai hakuri dan kullun za ta cika maka daki an zo tambaya an zo ba da hadda eh ta an zo karin hadisi ba kai kokari kai tiraka da kale ko ka ga sun tare tana ta biya musu karatu ka ce to Allah ya bada sa'a sannan ku sannan Allah ya sa alheri sai kai tiraka kai ta hakuri kar ana karatu kuma ka ce wance eh ka da gula musu karatu kai hakuri bawan Allah to wa kanat زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا ما تن النبي سورا قباء ديانسو قسيمات عائشة كما وني قصوني كون بانغرين علم عائشة رضي الله عنها في إذاعة العلم كما وني بانغرين نا عائشة ورين ياد علم وإضافة الدين على المسلمين da kuma jingina karantar kai da kai addini ga musulmi watan sauran matan annabi in za ka haɗa su da aisha kama wani ɓangare ne nata kawai su duka mimma yu'akkidu wannan yana daga abin da ke karfafar musulmi a yau cewa annal mar'atal muslima ya mace musulma akbalat alal ilmin nafi kullum tana tunkara ilimi mai amfani zuwa koyansa منذ أكرمها الله تعالى بالإسلام تنسند الله يسا ما تسكفار كربا الدين المسلم to suke mai da hankali akan abin da ya shafi ilimi jama'a annabi ya bar duniya ya bar mahaddata qur'ani goma ne kawai amma shida maza ne hudu mata don kusan da su ake ba sa yadda jama'a kuna kallon wata mace gangaran a zamanin manzon Allah sai da ya jinjina mata hadda karanta muwadda ga ta nan Allah ya kyauta fanahalat minhu daga nan ne kowace mace musulma take kwankwada daga ilimi mai amfani na addini wama aksarun nisa'i fi ahadis salaf me kai yawan mata a zamanin magabata na kwarai minan lawati hafizna kitab Allah me kai yawan mata a zamanin magabata mata waɗanda suka haddace littafin Allah wallahi suna da yawa akwai macen da duk daren duniya fa sai ta sai ta biya Qur'ani duka da ka kai akwai fa macen da duk tsakanin magariba da isha sai ta sauke qur'ani da ka in ta zauna tana muraja kawai kamun isha ta yi ta sauke qur'ani ga irin sirabi ata da wuya isha na yi in ta tada sallah za ta yi raka'a dubu kuma sai ta sauke qur'ani duk da dai haka ba daidai bane amma dai an samu suna yi karanta nawayi ga yanan cikin azkar dinsa duk zaka ji jama'a kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wato in kana karanta tarihin mata da suka haddace alqur'ani sai ka ce anya ma ku za a iya hada haddan maza da ta matan kuwa to kun dai ji me ya kai yawan mata a zamanin magabata waɗanda aka samu suka rinka haddace littafin Allah to yanzu ma ku auna ku gani ko anan yanzu makarantar mu na da muke da ita anan ta hadda dan Allah a zo a yi census a gani da mata ma addata da maza wanne ya fi a ni dai ban sani ba mata sun fi ko Allah ka mai kyauta ya ma kyauta din duk ku zagaya makarantun hadda ku gani sai kun ga mata sun fi amin an hafizna kasiran min ko kuma in ba su haddace littafin Allah ba gaba ɗaya shi za ku kaga sun haddace da yawa daga cikin littafin Allah a wata rana mun zo nan wurin malam muna zaune a nan muna zaune waje muna ji ana muraja'a namiji ya ɗauka duk inda ya ɗauka sai gargada sai ya tsaya duk inda ya ɗauka ana gama malin da yana ta gyara yana ciki muna ji muna tattaunawa a san sai aka koma kan mace da ta ɗiba ta rinka yi na ce oh bayan Allah fatan su ba su da matsaloli ne ina ga da to su mazan me matsalolin su su mazan me matsalolin su to Allah ka mai kyauta kanin miji ya fi miji kyau ba ala kyauta ba koko a ce mace tafi namiji hadda a yi akan ala kyauta to kam wa hasibna kasira min hadisi rasulillah an samu mata da yawa cikin magabata waɗanda suka rinka haddace hadisan manzon Allah masu yawan gaske za ka samu famace ta haddace hadisin manzon Allah alfu alfin hadisi miliyan ɗaya da isnadin shi hadisai miliyan ɗaya da ka da isnadi za ka samu mace ta haddace miliyan ɗaya kai ba rigima ba kaje ka ce za ka auri wannan kai da ko hadisi ɗaya ba ka haddace ba inda ne isnadi ne hadisi ɗaya da isnadi ba ka haddace ba to kai za ka yi Allah ya kyauta kai a dai ba hankali maza wa kunna waɗannan mata da kaji ga su yanda aka faɗi yo na zalika lirrijal har ma sukan kai wannan karatun in sun iya su kai wa maza shi min wara'i hijabi su tara maza suna karantar da su amma sai a sa wani katon zani tana zaune nan tana haddasana wani an wani kana haddasana duk maza ne ga su can zaune a baya an sa katin labule kamar yadda nake din nan zaune wallahi an taɓa yin wannan lokacin fa mace sai ta zauna aka sai a sa labule duk katin maza ga su can tana haddasana wani an wani ana biyar riyadu sale da ko bulugul maram idan ba a tashi an yi karatu ba za a maimaita dan dai yanzu kam ina tabbatar muku ba dan girman kan mafi yawan mazaje ba wallahi za su rinka karatu a hannun mata yanzu sun huta ba ruwansu wala ba makarantar da zaka shiga ba dai adda bace to ta haddace Qur'ani ta iya tajwidi to me kuma zaka je koyowa dan Allah in dai ba girman kai ba ga karatu a daki wata fa matar shi ta fi malamin da yake zuwa wurin shi ya karanta Qur'ani in dai karatun Qur'ani mai kyau ne ta fi shi a bare rawa ba kai Allah dai kyauta to kaji har sukan karantar da wannan karatun ga maza amma ta bayan wani hijabi kama amar Allah kama yadda Allah ya ce su qala Allah ta'ala Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an in har za ku tambaye su wani abu fas'aluhunna min wara'i hijabin ku tambaye su ne ta bayan wani shamaki suratul ahzab ayata 57 ونجد أن المؤمنة الصادقة منا سام مؤمن الأزكي إذا تعلمت العلم دسن دا تجي تكوي كراتو دسن دا تجي تكوي كراتو أخلصت فيه النية لله نية لله to tana tsarkake niyyar ta wurin neman ilimin don Allah kayan za a koyar da abu ya rima ce a shakida tunda kowa na zuwa wa'azi ita ma sai ta taho tunda yanzu duk dai mata na zuwa islamiyya ita ma sai ta ji a duk wanda za ta je in dai mumina ce da ikhlasi ne take siyan fom ta shiga makaranta don Allah take zuwa ba don ta burge wani ba ba don wani ya ga tana zuwa ba ko yaji a'a kawai don Allah ne ta shiga makarantar ba ta harisu ala sidiki wannan yasa sai kaga kullum tana kwaɗayi akan akan taga ta zama mai gaskiya a magana da aiki wal amana kullum zaka tana kwaɗayin ta zama mai amana amana ta magana ko ta wani abu an gane ku ko amanar aiki din ruwaya wurin isar da ruwaya kun ga ku saurara da kyau ku ji a ka'ida ta ilimin hadisi idan aka ce ruwaya abin da ake nufi da ruwaya shine idan ka ji magana ka je ka gaya ma wani to shine ruwaya amma da za ka tara mutane dubu ka faɗar musu ka gaya musu hadisi a su dubin nan duka ba wanda ya je gaya ma wani to ba wanda ya ruwaya a wurinka ji ba shine ruwaya ba abinda malaman hadisi suke nufi da ruwaya shine ka faɗi hadisi wani ya ci in ya ji ci kuma ya je ya gaya ma wani to an yi ruwaya amma an faɗi hadisi ka ji ka ban ma kanka kai kadai to ba kai ruwaya ba jama'a ko kun gane to a wurin kuma ruwaya ita mumina kullum tana kwaɗayin ta ga ta zama mai gaskiya da amana watan yanda ta ji ba za ta yi karya ba haka za ta faɗi kuma za ta rike amanar yanda ta din nan ba za ta canza ba an gane mala ya ce farlan alula guda bakwai ne ta koma gida ba za ta ce guda shida ba ne duk abin da malam ya faɗa iyanan za ta tsaya wanda ko ta ga an faɗi ba ta gane ba ko ba ta ji da kyau ba ba za ta je ta karɓa sai ta zo ta tantance maganar a wurin malam ya ce haka ne ko kuma ya ce ba haka ba saboda yawa hakan yi karatu mutane su kai shi bayan da yake ba ta dai ga shi makaranta ce aka yi a gidan malam abubakar ana karatu ana karatu sai yana cewa susa kadiba susa ba ta ba ta alwala yanzu ana ana ana ana ana sallah sai kadan ya haka bai bata maka alwala ba bai bata maka sallah ba da wani ya je kawai unguwar su ya ce ai yau malaye wani sabon karatu duk malaman kasar nan ma ba su ne misali ne ta faɗa ne ya ce ya ce tusa ba ta ba ta lura tusa eh tusa malam ya faɗa ba wani karatu ne ya ce a gida aka yi karatun aka yi wagaya aka zo aka ce a ɗauko kasir aka sa ce to ka faji susa na ce maka susa in ka ji magana daga malami ba ka ji da kyau ba karfa ka je ka faɗi ruwaya ana neman sai kana da tabbas a kanta Allah kyauta saboda haka malama ta ce wal amal bi kullum za ka ga tana da ikhlas wurin yin aiki da ilimi duk sanda za ta aiki da ilimi za ka ga don Allah take ita mumina wa da'awati ilai haka kira da take zuwa ga addini tana tsarkake niyya fa hiya alimatun za ka ga ita mumina duk inda take masaniya ce ba jahila ba ce ba a mumina fa jahila mumina duk inda take alimatu masaniya ce tana da ilimi amilatun kuma mai aiki ce da iliminta da'iyatun kuma mai kira ce ilallahi a zo a bi Allah kaji yanda mumina take fa hadhihi ibnatu sa'id ibn musayyib dan Allah bari mu kawo misalin yar sa'id dan musayyib wanda ake cewa akhirul mutaqaddimina dan mazan jiya shine ragowarsa na karshe wanda ake jin ba wani kamarsa ma inda kala bi hazo duha a lokacin da mijin da ya aure ta ya shigo mata gida ya shigo ɗakinta wa kana ahadu talabatu walidiha kuma ɗaya ne daga cikin watan ɗaliban mahaifinta abin da ya faru jama'a ubanta babban malami ne shine sa'idu dan musayyib almajirin abu hurairah abu hurairah sahabin annabi ana cewa abu hurairah wai bai aure ba ya mutu duk ƙarya ne abu hurairah ya yi aure ya haihu daga cikin 'ya'yan shi ma ka ji ga wata wadda sa'idu dan musaib ya aura to wannan yar ita ce ta haifa ma sa'idu dan musaib ya shi kuma sa'idu dan musaib babban malami jama'a kun gane ko yana tara ɗalibai da safe da yamma yana ba su karatu ran na an zo karatu da safe sai ga bai ga ɗalibin shi ba mai suna kasir ya tambaya ina kasir yau ban gan shi a makaranta ba wannan kuma yana daga cikin abin da ya kamata in ba ga mutum a makaranta ba a tambaya annabi na binciken halin mutanensa shikenan sai aka ce ayya ai cikin dare ne matar shi ta rasu to tun da aka tashi da safe ana ta ne kai ta arifi shine bai samu damar zuwa ba shikenan yamma na yi an zo makaranta sai ga ɗalibi cewa ne eh ashe matar ka ta rasu Allah ya gafarta mata yayi masa ta'aziyya shi kenan kana da wata mata ce ce a ce to ai kamata kai maza kai aure ce to yanzu ai ba ni da hali da abin da nake da shi bai fitar dirhami bi ba waye kuma a garin nan zai ba mai dirhami bi mata kamar ka ce kwandala biyu sai ce a ya kuma za a baka mata da kwandala biyu ba sai ce ka san yata wance ce to ni zan baka aurenta ina dirhami biyun ya ce ga sa a juna ya ce fito da su kawo ya bayar ya ce na baka kamar wasa ya ce na ansa ce to Allah ya sa alheri shi kina ka ci gaba da darasi an tashi makaranta goshin magariba an yi sallah yaro ya juya ya tafi gida ana sallama isha uba na shiga gida ga ma uwa cewa na daura auren yarinyan nan da almajiri na wani kasir uwa ta ji daɗi ya ta ji daɗi ana sallama isha ce tashi mu je in kai ki daki ya ta yarinyar suka wuce kai yaro haka kulle gida sai ka ji gangan gangan assalamu alaikum waye ya ce sa'idu ne sa'idu bai dau murya ba shi to ai ko ni a garin nan waye aboki na sa'idu sai fa malam ni ban dauki yau na bude kofa sai ga malam tsaye da yarinya ce matar ka ce na kawo maka zai magana ya ce ke shige ya tura ta da ya ce ya ce ina roƙon Allah ya taimake ki mai biyayya kai kuma Allah ya taimaka maka ka wurin yi mata adalci duk ya dawo kofa ka wuce Allah ba mu alheri ya juya jama'a kun gari gari na wayewa yaron nan yake cewa tun da yake bai taba ganin daren da ya ji daɗin shi a rayuwarsa ba irin wannan daren mace da ya taba gani a duniya to bai taba ganin daren da ya ji daɗin zaman shi da wani irin wannan daren ba gari na wayewa ya yi wanka ya shirya da safe dama yana zuwa makaranta wurin babanta ko sai ya shirya littafai zai fita ta ce ina kuma zuwa sai ya ce a makaranta mu da ba muna karatu da babanki ba ta ce kai da Allah zauna shine za a gaya maka karatun yanzu an gane ku wa kana ahadu talabati walidiha ɗaya ne daga cikin ɗaliban mahaifinta falamma asbaha ran da aka kai ta ɗaki ya haɗu da wannan ni'ima gari na waye masa a kaza rida abu sai ya ɗauki rigar shi mayafin shi ya ɗau jakarsa ta littattafai yuridu an ya yana nufin ya fita daga gidan ya je makaranta faqalat lahu zawjatuhu sai matar ta buɗi baki ta ce mai ila aina kuma ture ina zaka je yanzu faƙala sai ya ce mata ila majlis sa'idin zan je makarantar babanki ne sa'idu a ta'allamul ilma in ci gaba da koyon ilimi a can faqalat lahu sai yan nan ta ce masa ijlis haba zauna da Allah zauna wa allimuka ilma sa'idin duk karatun da babana ke ma ai na iya zan koyar da kai shi ina kuma zaka gana a daki ta ce fa inna ilma sa'idin indi duk karatun babana ba wanda ban iya shi ba jama'a yaron nan almajirin nan kawai sai ya sauke da kallin ta haka ne ta ce haka ne aka shimfiɗa koriyar da duma aka zauna ya ce sai ya ji karatu da take masa yanda ka san uban kuma ta tsara uban aka yanda take bayani bata ji- bai je makaranta ba da yamma bai je ba gari ya waye bai je ba da yamma bai je ba gari ya waye bai je ba da yamma sakaliya uba ana zaune an fara karatu sai ya ce jama'a za ku yi mun uzuri alhamdulillah Allah na gode maka aka je yana ta godiya ya ya ce shukar da muka yi bata lalace ba bari in je ziyara yana sallama gidan suka ansa suka taso gaba ɗaya suka zo bakin kofa ana buɗewa suka ga shine ya shiga yana shiga sai ga an shimfiɗa koriyar da duma an talil tafai ana ta bincike ana ta karatu ana ta jawabi sai ce alhamdulillah ni bukata ta ta biya eh kai ka samu malami a gida yanzu da Allah kai ma ba za ka so Allah ya maka irin haka ba amma mata yanzu ce shirye na ka kuma su ba irin waɗancan bane yanzu mata yanzu ko da yake wallahi akwai yara masu imani fa irin yaran nan da kuke ga suna hadda Qur'an na wallahi fa za ka ta karatu gaban ta ba wata kawarta za ta gaya wa ina ga ba ku yadda bane Watan matsalar ku mata abin da ake gudu kure ne zai faru rana guda dan kankanin kuskure zaki tsaki sai kaga aikin jahilci shi sa ni sai daina maka karatun nan wallahi Wai- Allah ya kyauta wahiyar lati inda ma da kalan alaiha waliduha ita ce ran da uban nata ya shigo gidansu kala laha sai ya buɗi baki ya ce mata hal atmamti tafsirin kitab Allah a tafsirin Qur'ani duka menene matsalar ki kin gama gama tafsirin Qur'ani gaba ɗaya baki da matsala duk shige da fice kin sani kala na'am sai ta ce gaskiya ban da matsala in dai game da tafsirin Qur'ani ban da matsala ya abi ya baba ma a da kalimatan wahida kalma ɗaya ce nake ta'aunowa ina son in gano wai ita me take nufi lam afham ma'anaha ban gane hakikanin abin da take nufi ba ma'anarta faqala laha sai ce wa ma hiya ya ya ya, ya, ya, ya bunayyati ya ta wace aya ce wannan qala sai ta ce qauluhu ta'ala maganar da Allah ke cewa ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار daga cikin mutanen kirki akwai mai cewa ya ubangiji a duniya muna roƙon ka zo mana da abu mai kyau kamar yadda a lahira muke roƙon ka zo ka ba mu abu mai kyau sannan ka tsare mu daga azabar wuta an gane ba a cewa rabbana ataina da yawa mutane na cewa rabbana ataina ka ce ubangiji mun zo wa duniya ba ka buga kuma wasu na cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa inna azaban nar lalle mu dinnan mu ne azaban wuta kaji kuma oh oh bawan Allah a gaishe ka Allah ya saka gyara koko to wani kuma wakin na yake cewa azaban nayi Allah ka dukunkune muke nan ka watsa cikin ba matsala jama'a kul ma ya abu biku a menene a menene Allah yake cewa a Qur'ani yana cewa a watan da duk abin da kuke roƙon Allah wani lokaci shi zai ba ku da ba an samu matsala to ta ce ni wannan aya ce ban gane wata kalma a cikinta da Allah ke nufi ba me ma'anarta ita ce kawai ban gane ba ta ce wa uban ni na san fa hasanatul akhirah abu mai kyau da Allah zai ba mutum a lahira da ake addu'a a nan hiyar janna ai shine aljanna ko sai ta ce to amma matsalar fa ma hasanatul dunya wai me abu mai kyau a duniya da ai mutum ke roƙon Allah ya bashi fa kala sai uban sai ya murmushi ya ce hasanatul dunya ta ce eh abu mai kyau na duniya ta ce sai ce almar'atu saliha ya bunayya ce mata ta kwarai irin ki in mutum ya same ta ya ke yata ai shine abu mai kyau a duniya ka ji kai namiji duk sanda kake cewa rabbana atina fid dunya hasana Allah ka bani mata irin wannan wanda za mu zaman ma a daki har Bukhari ta koya mu taimin ahalari taimin ishimawi da iziya da risala da askari da muktasa ba wanda ya sani sai dai in yi wani kawai zo masallaci in zauna jama'a duk mai matsala a fikiru ya zo ce maganar banza ina kai karatu ka ce a daki wurin matata da ba kun ku gani Allah kai wani ɗi babban riga ka zo ka zauna masallaci a duk kana ta haddasa na wani kala an wani haddasa na wani an wani kala kala rasulullahi kaza a ce a'a wannan ya kallo ne wannan ya kallo ne ce da Allah ina wani ya karatu a ce a tambaye shi wallahi gure ya sani ba ana zuwa ta me ka ce wallahi a gida gida a ina ce a wurin matata da Allah amin girma ne kuma girma bane amma jama'a wannan ku girma ne kuwa saboda lokaci bari mu karanta tambaya ɗaya ko biyu sai a tsaya a jan hankalin masu fita a walla idan an gama karatu yayin amsa tambayoyi wasu suna tsayawa a bakin kofofi da su daina don Allah kowa ya koma gurin zaman kuma wannan daidai ne ba daidai bane idan ana amsa tambayoyi a zona a tsaya kamar yadda kowa yake a inda yake ji karatu ya zauna a nan kawai wata in mutum na son ya shigo wurin karatu yana zuwa da wuri ne da abin da ake yana gani in ko bai zo da wuri ba to ya tsaya a daidai saitin daga waje na hango abin da malami ke yi